سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوة الربيع جمال الآخرة hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 sannan yau yake goma ga watan disambar 2024 a ci gaba da darasin littafin muqaddimatul auziya lil jama'atul azhariya littafin da babban malami a sheikh abul hassan aliyu maliki ya rubuta wanda littafin yana karantar da mu fiqh ma'ana bangaren hukumce-hukumce na addinin musulunci yanda bawa zai san irin yanda zai bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar irin su arwalla sallah mu'amala kasuwanci auratayya da dukkanin da azumi shine abubuwan da littafin yake karantar da mu yanzu muna a kitab wanda yake na bangaren aure shine babu na takwas abin da ya shahi masail wanda suke na nika ina jin za mu ci gaba daga sharaɗi na mahuce sharaɗi na alwaligo suna gana ne ma da yake wa yushtaratu fil wali nan ne ko wa yushtaratu fil wali nan ne shurutan minha ittifaqu din dinai sharadi ne alwalin da zai aurar da mace a samu haɗuwar addini fara da wujul kafirul muslima alwali in kawuri ne kawuri ba zai alwalanci musulma ba wala musulmin kafira musulmi ba halitta alwalancin wadda take kafura illa ta kuna amatuhu sai dai in bai washe ce amatu qatahu ko kuma shi in tadda ita fa innahu yuzawwijuha to nan gurin yaka halitta aurar da ita wa min inda ba'dhum yace daga cikin sharaddan gun wasu malamai an yakuna ghayru muwalla alayhi ya zama shi alwalad ba wanda za a ma walicin auren macen bace aka ce su malaman suna ga cewa baya halitta alwali ya zama shine wanda za a ma alwalanci matsala na ce alwalinta kuma ya ba kanci aka ce amma wannan wasu daga fuka sun tare akan hakan yana halitta shine alwali kuma shine mai aurenta yawwa wa an yakuna adalan aka ce zama adami amma sai ce wani mashkura annal fiska la ya sulubul wilaya mashahuriyar magana a mazhabin imamu malik dan alwali fasiki ne wannan bai tube mishi zamantarwa alwali alwalin mace ne shi yake da cancanta alwalanci amma fasiki ne wane ne fasiki wanda yake bayyanar da saban Allah a hili mai bayyanar da saban Allah a hili sau da haka wannan ana ce mai fasiki mutumin da za a sami yana bayyana da sabo a ne tun da dukkanin musulmi kaga ai mai sabo ne babu wanda ba ya sabo masumi shine annabin wannan al'umma amma duk wanda ba manzon sallallahu ba a wannan al'umma to yana da kuskure sai dai wani yayi wani sabo kuma dama mataki mataki ne tabaka tabaka ne to kaga kenan abinda ake ne da fasiki ba wanda bai sabo ba kagan kace wanda bai sabo kenan ka ce masu kaga mutumin da kenan fasiki shine mutumin da yake bayyana da kaba'irul zunub yayi fice akan wani kaba'irul zunub masalan ko shan abubuwa na maye masalan bayyana da waɗansu daga abubuwa waɗanda suke na kaba'ir ya kace to wannan baya kwabe mai alwalanci wannan ma ya kadau fi kamalil aqri duna sihati abin da yake suka shi fasikanci kamalin akali cikar akali ba wai ingancin ba aure ya inganta amma babu kamala babu kamala kaga a ce an zo amma wanda yake alwali ga yanda yake kaga in so samu ne a samu cewa inda ka zo za a ƙarin aure a samu mutum wanda yake adali ka zo a ƙarin aure a same shi wanda yake matsalar ɗan daudi ne an zo ina alwalin kawai sai aka ga ya ɗar mu a biku ko ina alwalin kaga sai aka ji yayi maganar mata ka gani aka ce ya ya ce wallahi yana jira wasu kawaye na ne za a yi bajo ake ce goyi ajo to kaga abu ai da yi ba kuma a ce alwali kuma gashi na yana wasu rangwada ko yana cin cinkwam kaga abin ai ba haka aka so ba to yana suka akan wannan shi yasa mutum ya kokari ya zama mutumin kirki kaga ba wanda zai so a ce bai bar baya ba to kuma kaga a ce ga bayarka su ga a zahiri ga wani abu da kake aikata mara kyau bai da bai ba wa ya kira safihu zurra'i ala banatihi bi idin wali wanda yake safihi wawa amma mai hankali wawa mutum ne ba mahaukaci ba amma wawa ne an girma ba a san an girma ba ka gani an girma ba a san an girma ba to zai iya yin akali ga ɗaya shi bi izinin wali amma shi ma ya zama da izinin alwalin shi kaga ai za ka iya samun misali mutumin da yake safihi amma kuma la'alla ma an mushi harmi shi yasa Allah ya ce wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyamu kar ku ba wawaye dukiyoyinku da Allah subhanahu wataala sanya ku kune wakilansu shi yasa maraya kaga Allah ya ce wa butalu ne tama wa butalu ne tama a jarraba a jarraba marayi hatta idza balagu nikah sai sai isa aure fa in anastu minhum rushdan ka in ma sai isa aure in an hango kimtsuwa farfa ilayhim amwalam farfa ilayhim amwalam sai ku ba su dukiyoyin wa dhukuriya sai kuma ya zamanto wa min ha al-bulu daga ciki da akwai albulu ya zamanto baligi saboda ai kaga karamin yaro ba iya rabewa abu mai kyau da mara kyau a galabiya to kaga ɗa ne na mace yaro ne kaga ba zai iya gane ba ya kamata wannan a kulla arman da shi ko kuma a macuci ne kaga shi ba zai iya gane ba wataƙila ma zai mushi wani alheri saboda haka sai ya wakilci abin wal aqlu sai kuma hankali alwali ne amma mahaukaci kaga shi mahaukaci ai ba zai iya kulawa da maslaha kai shi ba ma ya kuma maslaha ta wasu saboda haka mahaukaci ba zai alwalanci ba wa dhukuriya sai kuma zaman tawar shi namiji wal mar'atu la yuz aqduha ala nafsiha aka ce mace ba ta kulla ma kanta aure ma wala ala ghairiha ko ga waninta amma wani har tufawwida mace tana da damar za ta iya fawwalawa ta jingina liman ya aqidu laha wanda zai kulla mata aure min rijali ga mazaje fi tazwiji nafsiha aurar da kanta ta ce wa na kaga yanzu ne duk iyaye na sun mutu ko dangina saboda haka na yarda da addinin ka da amana ka duk wanda ya zo neman aure na zan tura wajen ka ko kuma duk wanda ya maka magana aure na to kawai babu matsala daga kana samun masu wani wata yadda ce to in dai an samu wani wanda yake bukata arme kaza babu matsala in an samu wani ina da bukata zan yi arme dan kaza in an samu wani kenan kawai shi kenan ana iya kulla ma aure almuhimmu addini nake ne ko kare mutunci ko kaza to duka wannan kenan in yaso babu laifi ta wakilta wa fi amati halqidni ba za ta yi alwalanci ga baiwarta wadda take cikin bauta ita ce al'il wadda take da'ira ta bauta wani mutaka ko da ta yantarma gama wadda take maulatu ba ka gani wa man ya fi isa'iha ko kuma diyar da ko matar da take karkashin wasicinta mace ce iyayenta suka yi wasicinta wajen mace yar uwarta suka ce wannan ɗiya ta mu wacce mun yi wasiya mun dauka ta a hannunki amana abin da za ki ma ɗiyarki ki mata to yanzu ai kaga ita aka ma wasiya ko uban ya mutu babu wani shakiki to yanzu ita sai dai ita wadda aka ma wasiya sai dai ta wakilta wani ko mijinta ko wani dai ya zama to ya wakilci auren a rukunin tsani rukuni na biyu daga rukunin aure saboda aure yana da rukunai yana da abubuwan da suke ba abu ne kawai haka kara su ne shi yasa ba wai kawai a maka arme ba kai abin da ka ga dama akwai jiguna da rukunai addini wanda suke haɗuwa kulla arme shi yasa ba a zo kawai lokaci ɗaya shi kenan a ce an yi arme an yi kaza ana bibiya tiriyan tiriyan tiriyan saboda al'umma ce muhammadiyya ake son ya zama to an samar as-sadaqu sadaqi mace daraja gare ta manzana sassana ne kawai mace za ta ce na yi kyautar kai na gare ka an ƙare babu zancen sadaki ko kaza ko wani wannan a ka gani wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsa alin nabi in arada nabi an yasankiwa khalisa talaka min dunil mu'minina wannan manzana sassana ne kawai babu sadaki babu kaza kamar yadda Allah ya ce fala ma qada zaidun minha wa saran zawwajnaka da zaidi da zaidi zai je saka ta kawai sai muka arma ba babu zancen wakili tambaya akali siga kaza alwali a'a mahalicin ka mahalicin mu zala sansana shine kullu arma shikenan zawaji naka ha Allah ce mu muka arma mai ba kina as-sadaq sadaqi wala sihu nikahu biduni arme wan an yi shi ba arme bane ba inda babu sadaqi wala sihu nikahu biduni arme ba inganta matsar babu sadaqi arme zai iya tabbata a haɗu sadaki ko ba a bada ba ba shi amma kwata-kwata babu sadaki a zo ina sadaki ba sadaki to ai babu rukuni in ko babu rukuni kamar ka yi sallah ne ba alwala yanzu akwai sallah da kai ba alwala kaga ya babu sallah ba ba ba ba sallah ba ce ba to haka arman da ba sadaki ba arme bane saboda haka kawai bude shi zai dama ba arme bane wala yasihun nikahu bidunihi وهو ربع دينار من الذهب شي سراتي قرمتين شي ربع دينار من الذهب أما ذهب إمام مالك ربع دينار زينا من الذهب لك زيناري أو ثلاثة دراهم من الفضة ko kuma dirhami uku daga azurfa amma huwa kimar da alihima milal urut ko kuma in wani abu ne wanda yake na haja ba kuɗi ba to zama zai iya kimantakar rubuta ko da noma ne za a ce to zo ka mana noman wannan gurin daga wancan gurin zuwa sai a yi lissayi gurin da zai noman kai ya ƙasa da rubu jina kai ƙasa da rubu jina wa huwa haqqul lillahi ta'ala wannan sadaki haƙƙi ne na Allah wani al'adami haƙƙi ne na ita mata fa haqqul lahi salatatu salatatu dirham haƙƙin Allah dirhami uku ma zari ala zalika haqqul lil mar'a abin da ya sama da dirhami uku kuma haƙƙin mace ne yanzu ta ga dama ta ce to kawai ba ke inda za ta sare da saraki to bayan raba ta sare da shi gaba daya shi yasa Allah ce fa in tumna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu ani amriya aka ce saraki ya kawo jika ɗari sai ta ce to gaskiya ba shi da hali ni kawai ko ma ba sadakin ma kawai ni na ya hemi ya ce a'a yanzu dole ne ka kawo shi ka goma eh dole ne an kawo labud da zaman to a kawo kenan maza bi na maliki akai kasa da wannan na yayin sai a ce ba zai yi ba ko kada goce biyo da karshe amma zancen a ce babu wannan to wannan manzala sa san kada yake da wannan ayi babu sadaki kaza a dole yan ba da sadaki labud da ne kayin sadaka wa ma zada na zalika haqqul lil mar'a walau radiyar iskatihi jumlatan inda mace za ta ce kawai na sarai da shi gaba ɗaya na bari lam yajus bai halitta wala ha tus kita ma za da ala rubu dina amma ta samu ta yahimi abin da ya dauka ku saboda rubu dina wa aksar sadaq la haddara mabiyan sadaqi bai da iyaka inda zai ba ta miliyan 100 miliyan kaza wannan bai da iyaka ka gani kwanan nan dan wani attajiri a wurin wani dan siyasa a Najeriya kaga wani sadakin da aka bayyana aka ce suka ce amma dai bude kai ne shine kimanin miliyar miliyar 40 da wani abu na naira miliyar 40 da wani abu na naira kaga kimanin wajen miliyar 10 na sifa miliyar miliyar miliyar ba wanda ba miliyan dubu so goma sha sai ba miliyan dubu so goma sha miliyan dubu so goma sha ka gani saboda kaga hali ne yasa hali ne yasa to ba a ce ma yadda aka ma waccan sai wanci kuma duk abin da kuka yara tsakanin ku wannan tsakanin ku ne kuka yi sai ne kuma ta gani fala zo ni ka bido ne kenan jumlatan wala an tusqita ma za da ala rabu dinar ga annabi Musa alayhi salam kaga ai sadaki shekara takwas shekara goma bayan atumamta ashirin ashirin fa min indik wama uridu an ashqa alayka kuma dai ba matsa maka ba kai saboda ba san matsa maka shekara takwas in kuma ka cike ma goma ka ce shikenan saboda haka ba banda sai tsananta maka kenan shekara takwas kenan shine amma kai kaga zaka cike goma yace to ka cike amma ni banda sai in matsa maka eh ba babu tsanani ce to kaga yanzu a ce maka kwadagon shekara takwas shekara goma ai kudin ba kaɗan bane mutum ya yi kwadago shekara goma ko shekara ko a wata shiga ɗari ɗari za a ringa bashi kaga kuɗin yana da yawa shi yasa wasu suke ga cewa kankanta sadaki yana daga abin da ya sa mafi yawa matasa ba su mutunta armi kankanta sadaki yana daga abin da yake sa matasa ba su mutunta armi kaga daga an ce mai shiga ɗari ne ya je ɗan bubbuga bubbuga ya ɗau wata adashen shi ko shiga tamanin ya ɗau ko ya adashen shi shi kenan sai ba karya karya aka buga aka buga ba nazari abin da ya same dan kawo shi ke to kaga daga nan gurin shi ma da abokai sun haɗu da renewa da wane ne duk sun tattara an tattaimaka mushi an tulo mushi gara da kayan gyaran gida da abin da duka kaga bai san kimin mata ba da an ɗan yawon kawai saka ba saboda dama ba wani wahala bai sha gangama mushi a kai kawai mushi ta biya mushi sadaki lega suka mushi kara ka gani mai gidan shedan ba da haɗa haɗa balis ɗin shi to mene matsalar shi ce kaga bai da matsalar ce amma ka tura shi ta yi tabara da yana bugawa da kyar aka ce je kawo miliyan ɗaya ko miliyan biyu ya je tabara da kyar da wala aula ya gangamo kawo kaga ko maran shi ɗaya biya sake ta sai ya tsaya a ce kikire sai na yi tunani kiye zan gani saboda ya san akwai wahala amma da zarar kudin dama yana gaba komi bane ba shi yasa kawai sai ya saka amma yana tana cewa miliyan biyun wannan da ya sha bakar wahala da kyar da wala haula yanzu in wani ya riga ya ce na saka kiwa to ya asara wancan kudin kaga dole zai tsaya ya ya tamna ya ciza ya busa sai ya zo yi shawara in ta mushi ba daidai ba dole zai je gaya ma uwayenta amma ka gan ba na kawai da ta mushi ba daidai ba ba wasu da zai gaya ba kawai saka ta zai shi kenan ba zai je ba ya gaya ma boki ne shiga wadai su ji armiya waɗi fadanar da yadda za ta yi jumla da wacce za ta yarda da sarai da shi mai shus wani an tuski tsama za da ala idina ta samu tana iya yare saboda rubu idina wa aksar sadaqi la hadda lahu mabiyan sadaqi bai da iyaka sadaki wajibi ne kamar yadda Allah ya ce wa atu nisa sadaqatu yana da mata ku ba su sadakin su ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ne hilatar wajibi ne tilas fa man samtaqu bi min hunna fa atu hunna ujurahunna farida Allah ce fa atu hunna ujurahunna farida ku ba su sadakin su farilla Allah ce wala junara ma tajuhunna idza ataytumuhunna ujurahunna babu laihi ku aure su amma in kun bada sadaki yin arme ba sadaki khususiyar manzala sallallahu alaihi shi yasa ibn abbas yace sayyidina ali da ya aure fatima a lokacin sayyidina ali yace tazawwajtu fatima radiyallahu anha fa qultu yace ya rasulullah ibn abi ibn abbas yace ya rasulullah ibn abi dan babana ne qala sai yace atiha shi albatona qultu yace ma indi min shi babu wala qala yace ana durukal huqamiyya ina silkenka wanda yake karere ta kubba ƙultu hiya indi ya ce yana sai ce ba ta haɗiya to ba ta wannan silken silkenka na zuwa gurin yaki dole ka baka ka gani diyar manzana sassalam to kaga ko ƙarshe inda har diyar manzana sassalam ma haida aka ba da sadaki annabi sara sai ce labudda linikamin sada ya ce babu abin da zan bada ya ce ina silkenka mai kare ta kubba amma mutum ya zo da so samu ku kai kaza kaza waye ya mutu waye ya hau ko wallahi kai kai kowa imani Allah subhanahu wataala cewa yi wala yastafifil ladina la yajuluna nikahan hatta yaghniyahum Allah min fadli in ba ka da kuɗa arme ka kare mu zai zo maka gida yana raba raba kirawo shi je ne mu kuɗi kan ƙara ganin ka sai ka samu kuɗi arme ne yayi da kuɗi yake wallahi sana'a ce kaza uwaye na uwaye ka ba tashi ma arme ba za ka rinka zama gida na ka gani to wannan ƙara ganin ka sai na sa beji sun kama ka kamun ɓarawo da maka in na ƙara ganin ka za kamun ɓarawo da sa maka kaga dole ka je ka nemo sadaki ka turo iyayenka a yi magana a babu kuɗi waye ya mutu waye ya farko to a tsaya a jinjina a ji da kyau dan babu aure Allah ce subhanahu wataala ce in babu kuɗi la safi fil ladina la yajiduna kana ta yakun awla min fadli wanda ba su da kuɗin arme su kame amma baban ka bai da kuɗin arme bai tashi ma arme ba mahaifiyar ka bata tashi ma arme ba kuma ka ta bibiyar ɗiyan mutane kullum kana zuwa dogon hirar da ba ta da ƙarshe ka tsare gaba ka tsare baya ka bushe kunnen ɗiyan mutane ka gani ka hana ta ko ina kai kai kowa imani irin imani na ne gashi ya yi kowa tawakkali ai Allah ke arzitawa Allah yana arzita masu ka masu riko da sababi daga sama tana ruwan zinariya ne ka ce wai Allah yana arzita kaza in bakka da kuɗi ka shawa ma ɗiyar mutane arme ke ko in wahalalliya ce kyaramin mara sana'a ta zaman banza da bai da abin nan shi dai dole ne an ci sai an sha duk bala'in san da kike mushi in babu abinci wannan san shirme ne ka gani wanda ko babu sana'a babu abin yi yana zamna kawai yana bin rana to babu yan duk karfin imanin ke kike yawa inda aka yi wata guda kika zo ganin gida wanke suke wance a likita aka yi kiki rashin lafiya kika yi kaza kika yi daga nan za ki cikin tsane shi yau ki sani wa ya riga ke abin nan to irin wannan garaje ne za ka ga 'yan mata su yi da kuma saurari da kuma uwaye yaro bai da wata tsayayyar sana'a kawai ya ta zuwa gurin biyarka ka gani ya tare ma ko ina ya abin nan ɗinta dole ya da kuɗi arme in ba kuɗi kuma kakka sarki zuwa gurin ɗiyan mutum dole arme da kuɗi a nan sa sai ce abi ashiya ka ba ta wani abu hadisin sa'ar shi ma kaga manzana sallallahu wata mace da ta zo ta ce ji ituri habu da karamsi na zo in yi kyautar kaina gare ka ya rasulallah kaga nan sansan da bai ya ƙara arme ba wani sahabi ya ce zawuji ni ha illa mai kulla ka biya haja ya rasulallah in baka da bukatar yin arme ni ya arma mu ita manzara sa sai ce har inda ka mishe in tasdaqu wa iya akwai abin da zaka ba ta sadaki yace ma andi babu abin da zan ba da sadaki anan sassai ci iltamis walau khatama min hadid je ka lalubo ka nemo ko da zoban bakin karhe ne da wannan ne ake ga duk abu ko mun karanta sadaki bai kankanta ko ya yake za iya kulla iltamis walau khatama min hadid ka je ka nemo abin da zaka bata sadaki ko da zobe ne wanda yake na bakin karhe sau da haka kenan wannan ya nuna arme dole ya da sadaki wannan yana nuna yadda addinin musulunci ya karrama mace bai kamata wa ita goma ce zama to ta zubar da mutuncinta sannan kuma shi arme haraka ce ta ɗawainiya ta kashe kuɗi riƙewa iyali shi kan shi ma arman tukwan da abubuwan da za a bibiya da abubuwa wanda suke na al'ada san wannan ne ma Allah subhanahu wataala ce an tuhul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imanikum ku aurar da waɗanda ba su da arme daga cikin ku kaga saboda dole he an haɗa kuɗi sai an ba da sadaki sai an yi kaza mutum ne yana da ɗan tebur ɗin shi yana da ɗan sana'a shi amma ba kuɗin sadaki ba kuɗin amma inda za a arma mushi zai iya riƙewa to sai ka arma mushi mutum ne ya shi ta isa arme amma yana tsoron duk manema sun zo sai kore su saboda yana tana ka a zo a yi sadaki da an yi sadaki a ce arme a ce so a shi ko ba abin da zai haɗa ba shikenan sai ka haɗa ka tattara kuɗi ka ba ta sadaki ka ba iyayenka kuɗin kayan ɗaki da abin da shi ke na arman shi an mai arman ya iya rikewa amma abubuwan da suke sadaki balinsu da sauran kayan tsawaniya wannan kuma bai da hali to wanda a takirai wannan yasi amma ba wai ana zance wanda bai da wata sana'a da yake ba gwani kawai kai uban gwanin ta ka zo ka mishi arme to ni zai ci da ta ka gani a rukunin salif rukuni na uku al-ishhad sanya shaidu ba a yin arme na koyi wane ka yi arme a ɓoye wallahi ai a ɓoye na yi arme an yi arme ce da sai ka ce munafunci a babu zance wani arme kawai shi dan bayyana ne a fili shi yasa musulunci an halitta yan mata tsakanin su su yi waƙe a tsakankanin su su dinga wakilin a gane arme ne a ci a zauna ana shan shayi ana shige ana kuci ana farin ciki ana da haidaɗe ana ci abinci ana walima a gane ba gurin mutuwa ba ne a ka kujeru a karuwa a zamna ka gani ana ta shayi ana hada-hada alamun cewa biki ne ake arme ne ake amma ba zauna ba rigim kamar mutuwa babu wani a sau da haka kenan a rukunan zalin al-ishar shaidawa cewa lalle an arman arman wane da wanci ko shartan fi siyatul dukhuli wannan sharadi ne a ingantuwar tarewa la fi siyatul aqdi ba ingantuwar aqdi ba matsalan da za a ce an kulla ma wane da wanci arme misali to yanzu an yi arman misali a koyago ba bai yaɗu ba to lalle lalle za a kai ta gidan dole a sani a samu masu zabiya mai waka a zo a dinga shi ana guda mata suna wani ɗan kaɗe-kaɗe a ji an zo dai kawai haya haya haya ana guda ya aka yi amarya ce aka kawo wannan gida a ji walima an gayyato a zo walima shi yasa wa zara sassalam aisha wata ku inganta an mata armi za a kai ta nan salam da ya ce hallakun shehu mina shi'ir ko akwai na abu na waƙe da kuke yi sau da mutanen madina ba mutane ne masu son waka a lokacin sai ta zabiya ta dinga yin waka a ta yi nakum a ta yi nakum fa yana na hayyuku sai ta dinga yin abin nan ka gani sau da haka sai annabi sai ce hallakun shaw min Allah sau da mutanen madina suna sa abubuwa waɗanda suke na wasanni to kaga in za kai amarya ana sai zaman to a yaɗa gane cewa amarya ce za kai masu buɗa suna buɗa ana ta abin nan a kawo gidan aje mata suna hayaniya to alamun cewa nan leba mutuwa bace ba gaisuwa bace aka zo kenan arme ne amarya ce aka kawo sai ka ce to wannan sharadi ne amma a ce an kulla arman ko sum sum sum sum sum sai a zo kawai kawo ta ba ma wanda ya sa an kawo amarya shiru kawai kamar an kagawa an aji a ba a raba da wannan ba a raba da wannan kenan al-ishad shaidawa shi ne wani aka kulla armai sai ce to jama'a ku shaida wannan abin yana da mahimmanci sai ku da ai shi ne kuka ce ai wani abu ne kuka ce ku da ma shaidawa ce wani abu ne shi ne kuma za ka ga suyanci da ya ga wani kama a ce ku shaidan shi zai tare shi kai da ka zo don ka ji shaidawa ai kai ka zo ne don ka je ya tabbata an kulla armai wannan abin shi ke tabbatarwa da wata jama'a ku shaida an kulla arman wane da wanci abdasara ke shiga kasa kenan tunimi ya tabbata akwai miji akwai wanda ya armi akwai da karma akwai tambaya da akwai badawa go sannan kuma da akwai sadaki shi yasa shine ya kawo gabar mi shedawa to sai ishar shine kenan yadawa da kuma wannan shi ma ana bukatar wannan wa shartun bi ziyatar dukhul la bi ziyatar aqdi akalla kenan a samu yadawa da kuma sanar da wannan kawai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ulidu hadha nikah ma ki sarar sai ce ku bayyana da wannan aure din so da haka kenan a samu wannan shi ma yana daga rukunan rukunan rabi al mahallu mahalli rukunan rabi al mahalli menene mahalli wa huwa mar'atu ita ce mace al khaliyatu min al mawani macen da ta wuhinta ta kaɗe ta daga mawane almawane shi ne mayam na urikawa abinda zai hana kulla mata aure ɗin Allah ta taɓa zai ta harima wanda yake hukunta haramcin ta zauju da kuma mijin ita matar kar ya zama towar da an shafe ita da mijinci kar ta zama ƴar uwar shi ce kar ta zama ƴar uwar mayin shi kar ta zama kaza kar ta zama matar wani karta zama tana idda gagari yanzu inda wani ya sake ta zawara ce amma ba ta ina idda ba kenan matar wani ce kaga haramun ne auren matar wani walmun saratu minan nisa'i illa ma markata aiwanukum da kuma masu aure daga mata haramun ne ku aure su sau da haka kenan a samu ta zama khariya min al-mali allati taqtadi tarima wa zawji da kuma miji kenan mahalli shine asalin arman shine miji da wanda za a arma duk ya zamanto ba su daga waɗanda haramun ne yin aure a tsakankanin su wa istarata fi zauji mijin da zai aure an sa sharadi wa istarata fi shuruɗa siha sharuɗa na inganci wa shuruɗa istiqrar da kuma sharuɗa na ci gaba da sama fa shuruɗa siha arba'u sharadin da ya sun cika arma yake sahihi al-islam musulunci an kulle arme wane ne ya arme ta sai aka ce ai wanda ya arme ta kaza ne aka ji sunan kafiri ne wa ya arme ta sai aka ji wani kafiri ne ce a a to ai wannan sunan kwanan kafiri ne aka ce a dama wancan cocin ce ke tafiya da gilis da wancan daga nan ne ya ganta kuma ya ganta an yi arma ne ne arme aka ce aka to wannan kaga in dai ba musulmi bane ba arme bai ba saboda haramun ne musulma ta auri wanda yake kafiri والتمييز ya zama to an samu rarrabewa a tamiz ya zama an samu rarrabewa kar ya zama to karamin yaron da babu rarrabewa a tare da shi amma ta koda karamin yaro na kulla wa shi amma yana wal aqlu hankali kar ya zama mahaukaci ka gani kar ya zama to wanda yake mahaukaci shi ma mahaukaci ga wanda take daidai da shi kaga sai a kulla musu wata haɓuku zukura a tabbatar da zaman tawashi na miji farfunsal mashkilu la yanke wa la yanka kaga wanda yake kunsa mushkil wanda yake da al'aura guda biyu halitta yana da kowanne yana da bangaren na maza da na mata wannan ba ya halitta sau da haka ba zai aura ba ba za a aura mishi ba ba zai zama to ba alwali saboda ai kaga rabi da rabi ne shi ba mace ba shi ba na miji ba inda an samu karkato shi kunsa ne wanda yake mu'annas bangaren mace ya hirin jaye kaga wannan kenan bangaren mace kunsa ne wanda yake muzakkar bangaren namiji ya hirin jaye kaga wannan kawai an san namiji da gani wanda ya wuce wannan yanzu ana yin aiki shi kenan inda ya yi abin da sai a zaɓi wanne ya fi so sai a mai da shi ɓangare ɓangaren na mace ne shi kenan sai a wani shi ɓangaren wacce ne wanda ya fi wannan sai a yi aiki wa shuruɗa da tsakara hamsatu shuruɗan tabbatuwa guda biyar ne alhurriya zaman ta washiƙa armeniya aka kulla da aka kulla armen sai aka ji wane ne mijin nata wane ne wane ku ai bawa wane ne a'a to ya za yana bawa ya aurkiya wala ta iru nikahul abd ba za ta tabbatar auren bawa bi ghair izin sayyidihi in ba izini mai gidan shi amma ya ka ce bawa ne bawa wane ne bawa wane ne ce a to in dai sun yarda su bashi ni na bashi da mai arme aka zoke yarinya ta ce a yadda yake tsoron Allah ba wani da bautar shi iyayenta ya suka ce a mun duka wannan ba komi ba ne ba a wajen mu ma da madina da wannan ai Allah ma ce wani abdul mu'minun khairun min mushrikin wala wajabakum ai bawa in dai da imani yayi alkhairi akan mushriki ne tudun dukiya ko da ko wancan mushrikin ya ayatar wala taqiru nikah al-abd bighayr idhn sayyidi in mai gidan shi ya tabbatar shi kenan karas walburu dole zaman to baligi balauta zawajar sabi karamin yaro ne ba baligi bane ba sai ya je shaka kulla mushi aure bi gair izin abi baban shi bai sani ba an wasiyi ko kuma yaro ne maraya ga wanda aka hujjata wasiyin shi kawai sai ya suka ce mun ka kawo sadaki za mu kulla mu armi sai suka kulla mushi fa'in a jaza waliyu jaza in baban shi ya ce a tunda kun bashi ku je ku kuka sani amma wani babu ruwana tun da dai kuka ba wani ba ruwana daidai da kiran shinkawa ba na bada ba sau da aka can ku je ku ƙara ta to yayi ka gani wayan raddahu ba da labina bayan an tare sai uban shi ya ce wannan wayan ban yarda da shi ba wannan zaujatu rubu dina to lalle wannan mata za a ba ta rubu'u dinar a cikin wancan wannan yauwa azalat ar-rashid sai kuma kimtsuwa bayan ta zawo da safi sakare ne wawa wanda yake dan bataka baban shi ya rasu ya ce a mushi almi aka ce baka mallaki hankalin ka ba ya je dauki kudi ya je shi tangurin ya samu babu sanin ma'ahin shi aka kulla mushi almi bayan ta zawo da safi bi ghairi izin waliyi ba tare da izinin shakikin shi ba ga shakikin shi aka ce dan na amana kai zaka kula da shi kudin shi ma na wajenka sai je shi can suka ce kai kawai kai kai ne abin da ba dai kai za ka yi arme ba mun maka falal wali to anan alwarin shi ya samu imda'u zai iya zartaswa in kada sadadar in ya zama ya ga daidai ne shi kenan wa in radahu in ku yace a bai ba da bina'i bayan an tare falal zauja rubu dinar ana ma ne a ba ta rubu dinar arabi as-siha inganci lahiya wala sai wani kawo maribi mara lahiya ne wannan bai inganta ba armai shi aka je an kulla armai sai aka ce to ai ko wannan da aka kulla ma arme ma bai da lahiya ga ma takarrin shi ga cutar shi yana da al'amradul mawqula cutar da za a iya dauka yana da cuta kaza ko cuta kaza kuma mai cutar nan ana iya dauka yana da matsala na hepatitis kuma ko ruwa za a iya kaza yana da matsala na tari yana da kaza an kulla harbi aka ce kai mutum wannan yana daukar magani a mara da sida ga mushi to kaga ai mai gaba ɗaya ke yanzu bai ya ce ba a ai bana saki ba baka isa ba dole nan gurin ba zan ce ya ce ai bai ya saki ba kaza kaza kaza waye ya mutu waye ya farko ko ya yi wani a zai sawa dole ya saki kenan ta bala su ne kawo maridun wala marida ko marar lahiya amma rashin lahiya da ko rashin lahiya da in har ya zamanto aka ɓoye ma miji rashin lahiyar kuma irin rashin lahiyar da miji yana da zaɓi ce to nan fa sai an mai da mushi kuɗi amma rashin lahiya ce wadda dama ba dole ba ma sai an gaya mushi wannan cuta ne sau da batta da alaƙa da wani cutuwa ko ɓangaren wani wani daban wa yi kusa gona barar bina ko da bayan an tare ne za a buɗe armon alkhayis alkafa'at sa'antaka tsare sa'anta juna wal kafa'a shi sa'antaka haqqul mar'a wal awliya haƙƙi ne na mace haƙƙi ne na waliyan mace fa in tabaqat ma'ahum in mace ta haɗu tare da alwalanta ala tarkiha absa barin kafa'a ma'adar islam in dai ba musulunci ba jaza ya halitta ɗaya aka ce kafa'a shine sa'antaka ita ɗiyar sarki ce shi kuma ɗan talaka ne sai ta ce to ni na ji aka ce wannan wakin ga ke ɗiyar sarauki ga ɗan sarki wani ta ce a'a ni kawai wannan shi nake so to in tunda ita tashi ta gani ɗego alwalar ta ya ji ya gani shi kenan tsari za a kulla harbi aka ce wannan ba tsaran arbanki ba ne ba me yasa aka ce a kin ga wannan dan waka ne ke kuma hafizin qur'ani ce shi kuma dan waka ne to ka gani kaga aka ce gashi wakin gani tace a ni ai duk da ba dan waka ne kawai babu matsala yanzu tun da ke kin gani shikenan amma fa da kai matsala gaskiya amma ka ce ya kafiri ne ta ce ni ko kafiri ne waya ce bake sama ma da isra bake sama amma wani abu ne na fasitance shi kenan ka ce ga zan ce to shi kenan na ji na gani wannan da ba ita za ta zauna da shi za kulla arme aka ce yaya ta ce na ji na gani aka ce mutumin nan bakin ga tara kan kudin sadakin ma karo karo ne akai ke kuma kin ka har mota kike hawa an yaro ne kin ga ke yanzu naman kashi ma bukiya ce kaza ma bukiya ce kaza ma kin ga yadda ake rayuwaki in waje ka armu wannan to tuwon dawa ma sai da kyar da jikin gushi kuma mu ko taro ba za mu baki ba ta ce a talaka ma Allah yi shi Allah hore mu shi har a cikin nan kawai ta ji ta gani alwalin ya yarda shi kenan amma in ma ta yarda baban ta ce to ba ku isa ba a yi ta mun kai kawo gida kawai na arma an tafi na san sare ni na ayyaki na san ba za ki iya ba zama da wannan tun da kika tashi cikin jin daɗi ki ba ki san baɗacin talauci sau da haka in kika arme shi wani san ƙarya kike ba ki iya zama kaga shi ubanta ya ya san za ta iya armama ta je ta fita ne daga ba ta kima muje biyayya don uba ce ba ai ba kawai ta yi haƙuri ba ta gudu ba ta je ta samu wani ta ce kulla musu hannu in ta yi haka ba ta yi albarka ba shi ma mijin kuma yi yarda kaga ya zama wawa za a kulla arme wane ne miji ya kace ya ga tuzo ai wani bawa ne ko ba bai shi bawa ne ko kaza ta ce aka yi wannan bauta duk duniya wanda ka gaina bauta ba zalunci ba ne ba ai duk an haɗu ƙasa da ƙasa an yi yarjejeniya gabaki ɗaya cewa ba a yarda ba ɗan adam ya mallaki ɗan adam kuma kowace ƙasa ta yarda da cewa ba a yarda ɗan adam ya mallaki ɗan adam ba sau da haka duk wani wanda yake da bawa karkashin shi yana riƙe da bawa ne a matsayin haram shi yasa irin su mamlaka aka dinga sa kuɗi mai yawa aka duk wayar da kan na kauyukan nan da wannan cewa waɗannan ƴan uwanku ne bai kamata ku riƙe su ba ku kaza kowa yake da waya kawo za a bashi kuɗi kaza shi ke nan abin duk aka yi ta kokarin wani wani wasu suka yi ta kaiwa wasu kuma suka tsaya suka yi to ma ka ci gaba da yanzu ana bawan ka ne to kana iya sha zalunci dan duk kasashen duniya gaba ɗaya aka haɗu duka aka yi yarjejeniya da juna ce a zancen bauta babu bauta ba a yarda ba a ga wani yana rike da wani a matsayin bawa kaga kowace ƙasa kuma ta zama tsota da to al-musulmin ala shi mutum duk abin da aka haɗu aka yi sharadi shikenan an ƙare sau da ka zance wanda ka ce waye bawan gidanmu ne waye ka za babu zance wanda ne in ma ka mutu ne Allah ka maka ka ce ga wani bawan ka ka rike sau da an yarjeje ne gaba ɗaya ba ya raba wani da mai dama kuma wani abu ne tun kafin musulunci haka ake musulunci ya dinga ce a yantar in ka sha azumi da gangan fata da kabatun mu'mina ka kashe fata da kabatun mu'mina kai kaza fata da kabatun mu'mina saboda su ake bautar ta aka ce ka in ka sai bawa ka yantar da shi duk gabaɓuwan bawan nan za su zama fansar ka da kyauta sau da haka bawan da ka ‘yantar da shi gaba ɗaya zaton bawan ya ‘yantar da zaton ka da kyauta kaga sau da musulunci soke kawai ƙarashe sa ya gaji an ce ‘yancin ka ‘yantar da wasu ya ce fa ilam ta je in ba ka samu ba sau da Allah ya sa akwai lokacin da za a waye gari babu zance bawan wani bawan wani bawan wani so ya ka ce a ni duk da haka ma aka ce ɗanɗan yanke ba za a dinga aibanta su ta ce na yara alwarin ta ce na yara amma in bai raba to ba za a yi ba wannan arma shi yasa kaga ya tabbata an samu inda larabawa na asali ƙureshawa aka arma musu waɗanda suke mawali zainab bint jahash kaga an aura mata zaidu bin harita wanda kuma zaidu kaga khadija aka sai da ma an taba anabsa sai anabsa sai yanta da shi kaga maula ne ma'ana yantaccen bawa ne amma kaga aka aura mishi Zainab bintu Jahash tare da cewa kuma ga matsayinta kuma ga kissa ta maciyar kissa su ci alkur'ani eh ka gani saboda haka falan ma qaza zaidun min awtaran zawajnaka wa yataqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu wa takhsha an-nasa wallahu akbar takhsha فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون عليهن حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان وعد الله مفعولا saboda haka kenan wa ka tazwiju fatima bint qais kamar fatima bint qais kaga ita ma dai ta zo ta ce ma manzo sallallahu bayan ta yi da takaba ta ce manema guda biyu sun hutu akwai daya muawiya ibn abi sufyan daya kuma abu jahal annabta sai ce amma muawiya fa su'ulu kullama da nan muawiya fa talaka ne bai har me kuma Allah ma ce ayo an ce Allah ma ce wa yasafi bil ladina la yajibun nikah irin wannan gangancin zaka ga matasa da yawa suna yi kawai matashi bai da sana'a bai da wani abu kawai da abu kai na sun yi arme kawai ya zo tare a radu da ka yarumin da mutane ta galla mata azaba kaga wannan kuskure ko kuma ita saboda gangancin tsiya kawai da danyantakar kai da rashin ganewa mai yake zuwa yana zauwa ta tara a rani da ka ta ce ai tana kamar Allah ya yi shi Allah ke horewa wasu ma har kaga tama mai kudi wulakanci Allah ke bada shi wannan Allah ya bashi wannan ba san baya bashi ko bai bashi ai gaibe shi wannan tani ga yana Allah ya bashi shi kuma ba mu da tabbas an ba shi ko ba a ba shi ba sani ba ko yanzu kawai sai ka bar kat ka yi kamun guguwa ka sa ai sai dan yin tsira sai dan ya tsira kuma ke dai da addini wannan da addini wannan da addini wannan da kuɗi wannan babu kuɗi kawai sai ki jefa kanki cikin wahala talauci nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsare yake da shi Allah wani a'udhu bika min al-kufr wal faqr Allah ka tsare ne daga talauci da kahurci ka gani sau da haka nan sosai ta fa amma ma ya fasu uri kula ma da talaka ne wa bashir dukiya wa ma abu jaham fa darrabul linsa ko la ya zo asau an ta hatiki abu jaham kuma mai yawan bulaguro ne ko kuma yana yawan dukan mata to kaga yanzu kawai me a abun mutunci da Allah ya ce ashiruna bil ma'ruf me kai kai ta mu kan mace kai karhin ka kau kan mace akwai masu wannan shi duk inda karhin sheki to akan matar shi nan ne zai gwada karin shi inda ka karin shi akan matar shi ne a waje wa shi abin ne amma kana ga karin shi kan matar shi ne kullum aka zo faɗa ya mare ta ya dake ta ya wata fito ya sure ta amma ba taba baje inda ya sure wani barawo ko sure wani abin nan ko ya maru wani ko ya ma wani abin nan ba taba baje wannan ko ya shafi wani ma ka gani ko zagin wani ba ba taba baje yayi amma duk karin shi akan matar shi ta mun kata annabi sa sai ce wala ki an ki usama armu usama armu usama tama hannu ta ce usama usama usama saboda tana ga baban shi ma fa maula ne kuma gashi dan maula kuma sannan bakar fata ta ce da yanzu shi na rumin shi kuma naka alkhairi ne dubbin yau cikin arman da shi saboda karfin imani usama tana kai ba dukiya ba gari kuma maula ne ka gani a bangaren a duniyance ba sa'an armanta bane ba tsarin armanta bane ka gani amma gurin Allah ha sai kare ka hibbu rasulullah ibnu hibbu rasulullah masoyin manzala sallan masoyin manzala sallan shi ana fi addini sa mai kyau koli addini shi ne koli daukaka addini ita ce koli kuma a duniya da kuma lahira duk in ko da zabin ta sosai eh kuma sai ta zaɓi manzala sallam dama ta ce sai na samu alkhairi a tattare da wannan sai na samu alkhairi a tattare da wannan to kaga tsare shi armi shi armi ma sai da shawara ka gani aka fifita addini saboda ci akwai munin tabi'a shi yasa ba ma yarda ba arma ma mara tarbiya idan ta kun mantara zo na dinin kurka wanda baya ganin kan kowa da gashi anguwa kawai zama sarkin ka ya aiwa ma shi ko kiwo tsararru kai ma in ta gamo kawai gada-gada ya danna maka a shari'a ya zazzage ka ya shaƙe ka ma ka shaƙe shi in ta kakare ma ya zo ma ƙarshen ta shaƙayya za ku yi da juna ko kuma kullum ta taɓa ya dinga daddanna maka a shar ya zazzage wanda ya zazzage ka to kaga ka'ida fitsararre ba a bashi arme ka'ida fitsararre ba a bashi in ko ka ba fitsararre arme ko kika yi garaje kika arme fitsararre wata ran ya zane babanki ba ko yin arme ayyuki ƙa'ida ba a ramin mutsa idan za ku matsarar dina ko huluka abubuwa bi dole duk imanin shi inda ya fitsararre ne kakawa shi dole sai da ɗabi'a mai kyau musulunci haka ya gada sarki girmama sarkai girmama su girma magana ma wanda take ta fitsara ta abu kai abu ma na jin kumiya ba a yi gaban sarkai abu na jin kumiya ba a yi gaban sarkai in sigara kake sha dole ka gan sarkin ka ya zama to ka tutsi wannan sigara da girmama da mutunta sai da na tambaya ce ma zai manzana sassana mai yana nan zai tambaya nan sassa sai ce ma abin a mai gida tambaya mun saboda ina aure da biyar shi ta ga nan sassa baban shi amma saboda kubiya ka gani to ba san duk maganganun da za amma ga wani lokacin sai a aura ma matashin da kai da kanka ka san wannan ma tsara gare shi ko kuma yarinyar da fitsararriya ce ba ta ga kan kowa da gashi kullum da uwarta ana jin kansu uwarta ta ce ta ce kullum ana jin kansu makwabta suna shigowa suna raba ana ta fama ta fitsara in aka mata abin da ta buwai kowa an kuwa tare da kowa yanzu kawai sai ɗan kai je ya yi buwan nan ai ka san musa yi jaraba dole ta zo ta buwayi uwan miji ta ta zagi uwar miji ta zagi uban miji ita a wajen ta kawai lalatacciya uwan miji shine zaka ga yawan sun sarakar kawai ita kana jami'a to kawai uwan miji ita ce lalatacciya duk wani misali na lalaci da uwan miji na wani duk wani cin mutunci uwar mijin za a yaba mu kai uban shi ma ya gara za a ce tsohon banza uban ma kai ka jana ce tsohon banza tsohon banza ai tsohon nan shi ya mutu dai a mutu tsohon banza shi ko hawa yadda shi ake samun albarka sai a ce tsoho banza jarbabba tsohuwa fitinan na tsohuwa ta wallahi saka ta hana ta yi kaza ta yi kaza to in ka ji wannan kenan dama fitsararre ya ce ɗanka ya rabu haka ka yi sarki fitsararre ko sarkuwa fitsararre ɗin matsala ne sai ka cize yasa wannan kuma da aka bari da aka bari kawai yaro shi zai je kawai ya yayi mu duk inda ya yi mu abin shi ko ɗeruwa ya yi mu ya suke da uwarta dama uwarta ta saba ta shaki babanta to ɗan naka ma ita ma sai ta shaki shi ka gani dole ka to diyar wace ce a diyar wane ce wace ce uwarta a uwarta wancan ce sai ka yi bincike ka gani yaya suke yaya tsarin yake dole ka kayo ne waye mijin naki a dan wancan yaya dan wancan waye baban shi wane ne ka gani to dole wannan abin shine sai a samu zuriya ta kirki a zamana lafiya amma ba haka nan ba za a yi ta samun matsaloli he an riga an yi kuma shikenan a zo ana kama kama kuma tuntun an riga an kare a rukunin sare kaga nan gurin a nan sassai kuma haka kaga akwai julebib julebib wani sahabi ne shi ma da yake maula ne a madina ma da shi da irin su zai ana iya daga wanda ake bada misalin shojan muni amma a munana na madina to iya daga waɗanda ake lissafa su uku ne mutum ne za ka same shi wada ne ya yi fice wajen muni kuma bawa ne wasu suka zo da kyakkyawar ɗiyarsu suka zo su miji da mata suka zo suka samu zara su ya rasu da akwai ɗiyarmu kaza mun tarbiyyantar da ita mun yi kaza don saboda kawai mu aura maka annabi sallallahu alaihi wasallam baya da niyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce to shikenan na karba amma zan ba shirabi ibn hawa uban nan ya ciskirin kaga dai da ta kurmishi da kan wannan ke nuna irin na abu to shi ke da hamzari ba gudu ba kenan zan je mai shawara da uwanta da abin nan ka gani idan rayya shi tana albatara shi ta ce a ma kare mu'mini wala mu'minata idan qada Allah wa rasul amran ay yakuna lahu khayru ta ce tun da dai annabi sai zaba mun ji da shi shikenan ni na sallama na yarda kina ga kullu arme da jirabi an kullu arme an tare an kawo ta gidan kawai aka ce hayya alal jihad a daren da aka kullu arme jirabi kawai yana an goye mutu Allahu akbar an ce jihadi saboda karfin imani shi duk wannan ba gaban shi bai ci an yi harbe mu yana hango tsaya ina kaushi ke ha yau ta ana zuwa kwa Allah kadara can zai shahada sai ga shi nan gurin yayi shahada nan sa aka aka ce kai kowa duk kowa yana bincikowa wanda ya duba ga dangin shi wanda ya duba ga nan shi wancan anan sa sai ku je dai ku duba akwai wani a je dai a duba shi ba ma kashi aka ba kasan irin labara Allah su wanda kawai kai ba ma lissahi da kai dama ba wasu yan uwa ba gare shi ko wani wannan a garin kawai irin wanda sun yi zo ne dai musulunci haka sun yi hijira sun zo su dan saboda Allah da manzon shi Allah sai ce to jilabi gunawa ban gaishe ko aka ji ana duba sai gashi nan ya kashe mutum wajen tara ko goma ya sun kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam dauke shi yana kuka ya rike shi da anan shi albarka sa aka yi rami kama ya sa shi cikin kabari to kaga ita wannan sai aka ce an ba da ta shi wancan ka gani annabi sallallahu sai ka mushi wasa wani lokaci maza su sai zo ta bayan shi sai ka shi ta gashi yake cewa zai sai bawa wa zai sai bawa yana nihin kenan bawan Allah ya ce ai ya rasulallah in ma ka ce za ka sai da ni ai tsawa zan yi ai zai sai ni haka ai ba rakar zan yi ai ba kayi abin nan ba annabi sai sai ce a kai mai tsada ne kana da tsada kai haka kana a hagurin Allah kai mai tsada ne to kaga annabi sai dai ka imani sai aka yi wanda bai ta wuce to kaga sukan leka wannan jalibin mu kuma mafi yawa haka kuma mugis da barira da ta'il to kaga ita ma nafsa sai nema mata alhurma ya nema mishi alhurma wajen ta duk da sai ta zama to ba ta yarda ba to amma dai duk waɗannan gabaki dai me suke nuna mana suna nuna cewa mukafa a addini a musulunci addini ne ake kallo kawai babu zan cewa kabila kaza ba ta aro kabila kaza ba yau kabila ka ko ba ko yanzu waɗannan da ake mazanci kale ka ga ƙarshen dai ko uwa dai ƙarshen wanda Allah subhanahu wata'ala ne ya zaɓa ko kabilar da manzala sun sai hoto daga cikin ta kaga dai babu wata kabila mafi ɗaukaka kamar wannan kabila ne sanar annabi Isma'il alayhi salam to amma su ne gashi nan gurin masu karamci masu daraja ciki kuma suka almon da suke bayi sau da aka yanzu ka zo kana hannun kunukudu kana waye kaza wane ne mu ba mu arman kabila kaza kabila kaza mu ba arme to waye wanda baban wani ya ciyo shi a yaki waye wanda aka ciyo baban shi a yaki da ne kawai babu wani wanda wani zai kallo ni ya aibanta wani wani ya ce duk duniya a nan zanzan da aka fito maka karan barko tsaya sai tsaya hutubar da ya annabi sallallahu alaihi wasallam يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا فضل لعربي على آدمي على كلكم من آدم وآدم سواء لا فضل لعربي على آدمي أنا سأسألك قصورا تجنبوا gabaɗinku mutane biyu suka ahiyu min zakarwa kunsa annabi adam da hawa ya ce kuma annabi adam da ƙasa aka yi duk yankunan adam ko annabi adam da ƙasa aka yi shi ya ce babu wani fifiko tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba kawai fifiko tsoron allah ne amma babu wani launin matsa da kaza duk a nan zan sai ce duk abubuwa na jahiliya na mutsuke su karkashin kafata ya ce babu fifiko akan wannan babu fifiko balarabe da wanda ba balarabe a nan zan ce ɗaya ne wannan wannan awa hudubar manzana su sanya zuwa bin ya jaddada wannan abin sau da haka babu zancen wai wani bambancin kabilanci ko yare ko launin mata ko kaza duk yare ga baki ɗaya da Allah subhanahu wata'ala yi shi ko jalla ku shubar wa qabala li ta'rifu na karam ku an dan da latsabu wa ikhtilat alsinatukum wa alwanikum ko dan magani iko Allah amma yaran ka bai yare da ba da zabarwanci da hausa da barbarci da bullanci da turanci da duk abin da za ka tattara da larabci gaba ɗaya duka yare ne babu wani bambanci ba wanda ya wani daraja gurin Allah kuma sai da tsoron Allah kuma babu wata ƙabilar da cikin ta babu mutumin banza da kuma mutumin kirki kowace ƙabila akwai malalaci a cikin ta kowace kuma akwai mutumin kirki malalaci kawai shi ya lalace shi amma ba ka kallocin ƙabilar ka ce lalatattu ne ko mutanen banza ne ko kaza ne in kai wannan ka aikata ɗaya daga cikin ka ba irin su duk wanda ka kalla ka aibanta shi ko da garin su ka ce yan gari kaza ba su da kirki ko yan gari kaza ba su da mutunci ko yan jiha kaza su da ma kaza ne ko yan ƙasa kaza su da ma kaza ne to ai ka aikata kabira daga kaba'ir su kuma in baka yan gari ba sai Allah subhanahu wataala ya kama ka akan wannan abin sau da haka kowa sa'an arman kowa ne babu zancen kowa a ware wasu ka ce waɗancan mayu ne waɗancan wane ne ta zan duk jimu daga annabi adam da hawa mutu da aka yi ruwan tufa na gaba ɗaya aka dirmiya sai zuriya annabi nu in ka ce ga maye ga kaza ya ka gaya mana waye asalin maya dukkin mu ne in ka ce wani maye ne kai ma maye saboda duka annabi adam da hawa suka yi annabi wa alaihi salam da Allah zurriyatuhum al-baqin to ba zancen wane cewa na maye ne ka aibata shi ka ce he ka gaya mana tushen mai daga ina ne aka samu asalin shi ma ya sansanin wani ne to wannan duk irin wani abu addinin musulunci bai rawa da wani abin da zaka kalli mutum ka aibata shi kale kare matsayin abuza wanda nan sa sai ke cewa ma azallatul khadra wala qallatul ghabra asdaqul hajata min abiza sama ba ta yi inuwa ba ƙasa ba ta ɗau wani ɗa ba mafi gaskiya harshe kamar abuza lokacin da ya kalli bilal ya ce mushi ibrahim sauda annabi sa sai ce a ayyantahu bi ummihi yanzu ka aibanta shi da ma'ayyar shi innaka marhum fika jahiliya lalle kam a tare da kai akwai dabi'a ta jahiliya saboda wannan duk dabi'a jahiliya ce duk ko malami ne kaga yana bambancin kabila dabi'a jahiliya ce annabi sa sai yana ce arba'un min umuril jahiliya fi wa min umuril jahiliya at-tarif an-nasab suka anasaba ka ce waɗancan zuriya kaza ne wancan kaza ne wancan su kaza ne wancan kaza ne wal fakhru bil asab da kuma alfahari mu ne asalin zuriyar kaza mu ne asalin kaza mu ne asalin wani da kaji mutum yana jahili da kaji in ko malami ne ma to yanzu ya sa riga jahilci ai mu ne asalin jikokin wani mu ne asalin kaza a ce zan salmanin farisi ce ake abul islamu la abul isuwa idan ta sabu da kai salmar kabilu in gana ce ni dan kabila kaza ne sai ce abul islamu ni baba na musulunci ne la abul isuwa wanda da wani baba ne sai musulunci idan ta sabu da kai salmar kabilu kana kai dan kabila kabarin kansu ne kai tsaye ya ce ni baba na musulunci ne kawai banda da wani baban da ba musulunci ba to wannan abin shi ne shi yasa kaga da aka zo kale ka darajar bilal nawa ne waɗanda ga ga yanda abu jahal abu lahab kaga abu lahab ga yanan ba quraishi ne yana daga banu hashim amma me Allah ya kama sunan shi tabbate da abin da aka wata ga kuma bilal ga shi mabawata ga shi wa ga shi kaza shi kuma ka daga darajar shi to addinin musulunci kawai shine duk wanda ya zo kawai za ka kuma karɓar dinin khulqa karga kallo wani a ɗan ƙabila ka in dai addinin shi ɗabi'a shi kurum ka kalli addini da ɗabi'a ko ɗan ɗan uwanka ne in bai da ɗabi'a mai kyau ba a halin ka ba a ne ba ne ba ƙarshen tuka tuka ne to amma in ba zai sa ƙabilanci sai ne ka ɗan yaren shi ko ɗan ƙabilar shi ko ɗan garin su ko da mutumin banza ne sai arma mushi sai kuma ya leƙa wani wanda yake mai addini kawai sai ana shi don saboda shi kuma ƙabilansu ba ɗaya ba ko yaran su ba ɗaya ba kagin sau da haka kenan kuwa shi yasa waɗannan duk misalan ga sanan gurin kaga aka ba da na irin waɗanda ga yadda ake ganin su amma kuma tare da haka suka auri waɗanda suke asalin ƙureshawa da kuma wanda suke da ɗaukakuwar kenan matsayi ɓangaren abin da ya shahi nasaba abin da muka wani da Allah tsara mana da kusafuranmu ubangiji ya gafarta mana Allah ɗaukaka addinin musulunci da musulmi Allah subhanahu wa ta'ala kare kimanin mu ubangi subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna ta ce makoman mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ya yi dukkanin tsanani da kunci yan uwan mu musulmi a duniya musamman a Falastin da sauran gurare da musulmi suke cikin jarrabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi yan uwan musulmi da suke Syria Allah haɗa kalmar su guri ɗaya ubangi subhanahu wa ta'ala haɗa kansu Allah subhanahu wata'ala ya ko bude gogobi na arziki Allah kuma ya tabbatar mana da kamkini Allah subhanahu wata'ala tabbatar da wannan yanki Allah tabbatar musu da addini wanda Allah subhanahu wata'ala ya rada shi wanda guri ne wanda yake mai kima wajen al'umma ta musulmi guri ne wanda yake ardul muqaddasa guri ne wanda daga nan ne dukkanin haske zai zama ya kulla na cin nasarar addinin musulunci saboda haka wannan wata bishara ce da alamomi wanda suke nuna samun yayewar hatta da waɗansu daga wanda suke cin jaraba a wannan yankuna sau da aka Allah subhanahu wata'ala ya kare Allah subhanahu wata'ala ya taimaki musulmi a duk inda suke Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi